الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالمة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الراشي وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو إرث فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانئة من غرضه فكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب وكم خيبت امرأة على بعلها نعم وكم حببت امرأة على بعلها وجارية وعبد وعبد على سيدهما وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه وهو من أكبر الكبائر وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على كتبة أخيه أو يستام على سوم أخيه فكيف بمن يسعى في التفريق بين رجل وبين امرأته وعمته حتى يتصل بهما ووشاق الصور ومسائدوهم من الديثة لا يرون ذلك ذنبه فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم من إثم من إثم ظلم الغير ما لعله لا يكسر عن إثم الفاحشة وإن لم يرب عليها ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة فإن ظلم الوالد بإفساد فلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أظلم من ظلمه بأخذ ماله كله ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفائل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم أي فما تظنون يبقى له من حسناته فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد الظلم وصار ظلما مؤكدا لقطيعة الرحم وأذى الجار لا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه فإن استعان العاشق على وسال معشوقه بشياطين الجن إما بسحر أو استقدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به وهذا ليس ببعيد من الكفر والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin jihar katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna sha biyar ga watan jumada thaniya hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da 18 ga watan ɗaya shekara ta miladiya 2022 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i shafi wallafar al-imam al-allama محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى wannan shine darasinmu na 144 a cikin wannan littafi a jerin majalisanmu wannan shine na 320 a kafin mu shiga karatu akwai wanda yake tambaya cewa menene hukuncin a magana da take yawo a bakin mutane na cewa hassada na wajen malamai to hassada dai na farko laifi ne babba da aka saba wa Allah subhanahu wata'ala da shi wanda da shi ne abinda iblis alaihi la'anatullah ya fara da shi na saban Allah bayan ya kewa annabi adamu sujjada Allah subhanahu wataala da ya umarce shi yayi yace ba zai yi ba saboda yana ganin yafi annabi adam alaihi salam babu ta yadda za a yi masa sujjada to cikin maganganunsa da yake yi fada a lokacin aka fahimci akwai hasada tattare da shi kamar fadarsa ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya yanzu kana ganin wannan da ka girmama shi a kaina kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya dame shi Allah ya fifita annabi Adam alaihi salam a kansa ya nemi ya masa sujjada to kaga wannan hasada kenan hasada ita ce babbar cuta ko ɗaya daga cikin manyan cututtuka da Allah subhanahu wataala ya sifanta Yahudawa da ita wanda wannan ya sa suka ƙin imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama suka kafirce masa Allah na ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlih shin ko suna yi wa mutane hasada akan abin da Allah ya ba su na falalarsa saboda haka hasada babban laifi ne kuma ƙoƙari ne na ka nuna wa Allah subhanahu wata'ala cewa abin da ya yi ba daidai ya yi ba ya ba wa wani ni'ima bai baka ba ko ya ba shi fiye da yadda ya baka saboda haka kake nuna rashin yardarka da abin da ya riga ya hukunta wanda kuma babu shakka wannan ba ƙaramin laifi ba ne Allah ya yi hukuncinsa na ƙaddara kai kuma ka nuna cewa ba haka kake son abin ba kuma kana bakin ciki da abin saboda ka laifi ne dai babba kuma hasada cuta ce da takan iya cuta ce ta zuciya da takan iya ta kama kowane irin mutum banda waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake su su ne annabawa akan iya a same ta a tare da wani kowane ne shi illa iyaka kawai ta wani tafi ta wani muni kuma wani ya zanto duk sanda abin ya cutar ta kama shi zai nemi maganin ta nan da nan shine tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala da tuna hikimar Allah subhanahu wataala a cikin ayyukansa ya maida al'amari ga Allah ya janye wannan hasadar ya tuba ya nemi yafiya wani kuma zai dore a kanta ya ci gaba ya doge watakila ma har ya mutu bai tuba ba wani hasadar zai batta a zuciyarsa tana ta ruruwa tana ta kona masa rai wani kuma zai bayyana a bakin da bakinsa wani ma kuma har yayi hunkurin ya ga yayi wani abu ta ga yadda cewa ya kawar da wannan ni'imar da yake hasada sauraka kowa da irin yadda cutar take kama shi ta yi masa tasiri ta yi ƙarfi a zuciyarsa kamar kowace irin cuta yadda take kama mutane daban-daban ne wani ta kama sama-sama wani ta kama tsaka-tsaki wani kuma ta ƙarfi matuƙa da gaske wani ta kai shi ma ga halaka saboda haka su ma malamai mutane ne kamar sauran mutane ana iya samun wasu cututtuka tattare da su cututtuka na saban Allah na zuciya ko na gaɓoɓi su ba masu ne sai dai kawai abin da yake faruwa su wannan cutar idan ta kama su to takan yi naso da wuri ga mabiya takan yi naso takan bar mummunan tasiri wataƙila in wani ne yake yi ma wani can daban wanda shi ba malami ba shi ma ba malami ba ƙila ta sassada ta tsaya a tsakaninsu amma hassada a tsakanin malami da malami to takan yi naso ta shafi waɗanda suke mabiyansu takan shafi ilimin da Allah ya ba su wataƙila wannan hassadar ta sa kowane daga cikinsu ya yi miyagun maganganu a kan ɗan'uwansa ya kushe ɗan'uwansa ta fuskar ilimi ko ta fuskar tsoron Allah wanda wannan zai iya jawowa a ƙi karɓar ilimin da yake tattare da shi ko gaskiyar da yake faɗa jin cewa malam wane ya soke shi malam wane ya ce kaza a kansa to shi yasa hassada su take da take da matsala amma dai ba za a ce malamai ba su hassada a junansu ba su ma mutane ne kuma ana samun waɗanda cutar takan kama su sai dai kawai abinda aka yi gargaɗi a kai shine kada kai mai sauraron ilimi a wajensu kake karuwa kake jin faɗar Allah da manzansa daga bakinsu kada wannan maganganun da za su rika fita daga bakinsu akan junansu su yi maka tasiri har ya zanto kayi watsi da karantar wasu saboda kaji wani ya faɗi kaza akan wane to ka daina sauraron su har abada ka daina jin faɗakar wasu har abada ka daina karɓar gaskiya daga bakinsa to wannan shine ba a so kuma wannan shine abinda malamai suka yi ta gargaɗi a kansa san ibnu abdulbar a cikin littafinsa jami'u bayanil ilmi wa fadlihi ya yi babi fasali guda a cikin wannan littafi babu kalamin ulama ba'dahum fi ba'd ya kawo maganganu akan maganganun malamai akan junansu ke cewa maganganun malamai akan junansu ba a izina da su matukar dai ba su fita da adalci ba da gaskiya ba a daukan su in ana daukan maganganun malamai a junansu to babu shakka za a zubar da ilimi mai yawa an samu wannan a cikin magabata manyan malamai waɗanda duniya har gobe take amfana da su idan ka shiga garin madina kawai a zamanin imamu malik garin madina yana ɗaya daga cikin garuruwan da suka fi a wancan lokaci suka fi ko'ina kusanci da hasken annabta saboda kasancewar a cikinta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu har ya koma ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi madina ya ce imani yana tattara a cikin madina kamar yadda macijiya take tattara a cikin ramunta to amma duk da haka an samu irin wannan yan soke-soken juna a tsakanin manyan malamai na wannan garin na madina an samu tsakanin rabi'a ibnu abi abdurrahman wanda aka fi sani da rabi'atul ra'i da shi da abu zinad abu zinad abdullahi abdullahi ibn hormuz abu zinad abdullahi ibn zakwan abdurrahman ibn rabi'at ibn abi abdurrahman malamin imamu malik ne da aka fi sani da rabi'atul ra'i malamin imamu malik ne haka nan shi ma abu zinad abdullahi bin zakwan shi ma malamin imamu malik ne duk suna cikin manyan malaman imamu malik ko manyan malamai na madina rabi'a malami ne masanin fiqhu da hukunce-hukunce shi kuma abu zinad malami ne masanin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam sinadin da yake ake ruwaito hadisin abu huraira ta hanyarsa أبو الزناد الأعرج عن أبي هريرة yana daga cikin mafi kyan hanyoyin da aka ruwaici hadisan abu huraira da su daga annabi sallallahu alaihi wa sallama sahu asani da abi huraira amma duk da haka babu jutuwa a tsakaninsu babu jutuwa a tsakanin waɗannan malamai biyu na imamu malik wannan ba ta hana imamu malik ya ji karatun kowanne ba kuma kowanne ya amfani da shi in ka karanta muwaɗa za ka yi ta jin wa isnadin malik an abin zinad an al'arash an abi huraira hakanan za ka yi ta ganin maganganun imamu malik daga malaminsa rabi'a musamman abin da ya shafi hukunce-hukunce saboda haka wannan maganganun da ke tsakaninsu ba su yi tasiri ba wajen ‘yan baya su karbi ilimin da suke tare da su hakanan a tsakanin shi kansa malik shi kansa imamu malik ibn anas da muhammad ibn abdurrahman ibn al-mughira ibn abi zi'ib dukkaninsu manyan malamai ne a madina kamar yadda aka sani ibn abi zi'ib na daga cikin malaman madina masana marwaita hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suka rubuce su a littafi kamar yadda imamu malik shi ma ya yi a littafin samu wadda amma a junansu ba sa shiri hakanan tsakanin imamu malik da muhammad ibn ishaq marwaicin sirar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda malamai suka haɗu akan cewa hujja ne a wajen sira akan sirar annabi sallallahu alaihi wasallam hujja ne akan sirar annabi sallallahu alaihi wasallam da yaƙe-yaƙensa amma tsakanin Muhammad ibn Ishaq da Malik an samu ya tsama wanda daga cikin irin abin da ya faru har shi Muhammad ibn Ishaq yake cewa almajiransa ituni bi ilmi malikin fa inni ana baitaruhu ku kawo min ilimin maliku ni kuma ni ne likitansa wato ni ne zan gaya muku inda cututtukan suke da aka je aka gaya wa malik ga abinda muhammad ibn ishaq ya faɗa a cikin kame da iliminka ya ce da'uhu fa innahu dajjalun min ad-dajajila ku rabu da shi dajjal ne daga cikin dajjalai amma an ce lokacin da muhammad ibn ishaq ya zo zai bar madina ya nemi maliku su sasanta su yafe wa juna lokacin da zai bar madina ya tafi iraki ya nemi maliku su sasanta su kuma yafe wa juna kuma haka aka yi to haka in ka biyo tarihi ba wannan ne darasi ba za ka yi ta samun irin wannan tsakanin malamai daban-daban ibnu nasir da ibnu manda ibnu jarir al-tabari da da muhammad da ibnu al-munzir mai kitabun al-awsat da muhammad ibnu maslama da ibnu ma'in da shafi'i da wayi da wayi duk irin wannan suna nan da dama to amma ba su yi tasiri ba ga dukkan wasu masana wajen karɓar ilimin kowane daga cikin waɗannan malamai kuma sukan da juna sukan da suka yi juna bai tasiri ba wajen rage musu daraja ko yayi ƙasa-ƙasa da su to wannan lokacin da ilimi yake da haske kuma yake da daraja yake da martaba amma yanzu da ilimi ya lalace zukata suka lalace kuma tarbiya ta taɓarɓare irin wannan mummunan tasiri yake ga mabiya ba a ma furta wata kalma ba amma za ka fahimci yadda mabiya suke yi wa malamai abin ya yi muni ballantana kuma su ji cewa shugabansu yana cewa kaza akan malami abu shakka wannan zai fi muni kwarai da gaske da fi tasiri amma wannan ga masu hankali bai kamata ya zanto ya zama shamaki wajen karɓar iliminsu ba shi yasa ibn abdulbar cikin abin da ya ruwaito ya ruwaito daga daga abdullahi dan abbas yana cewa ku karbi ilimin malamai amma ku guji maganganun junansu فإنهم أشد تغايرا من التيوس في ذروبها ku karɓi maganganunsu iliminsu ku yi aiki da shi amma ku gunji soke-soken junansu ce saboda sun fi 'yan awaki bunsuraye wato nuna kishi bunsurayen da za a sa a garki ɗaya yadda suke za su yi ta faɗa a junansu to malamai sun fi waɗannan da haka kakku guji wannan amma ku karɓi iliminsu saboda haka ba wai wata magana bacci take banci malamai da har za a ce hassada tana ga malamai hazara tana ga kowa da Allah ya jarraba sai dai kawai su akan faɗi tasu saboda tasirin da take yi wajen mabiya su jefar da gaskiyar da suka jita daga bakin wanda suka ji an soke shi ko ba sa ƙaunarsa mu koma karatu ibn al-qayyim alaihi rahmatullah kamar yadda muka ji a karatun baya yana magana akan wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi da ciwon san wanda bai halatta ya so shi ba ma'ana ya so shi soyayya irin ta ɗa namiji da mace wannan bala'i ne wanda zai iya jan shi zuwa ga zalunci zuwa ga ƙetare iyaka zuwa ga in bai samu biyan bukatarsa ba ya kirkiri wasu maganganu na karerai da wani yarfe da wani kasafi wanda zai sa a ma gaskata abin da yake faɗa musamman ma kamar yadda muka ji galibi mutane idan suka ji wani labari wanda ya shafi tuhuma to sukan yi saurin cafe shi carab kuma shi kenan za su yi ta yaɗa shi malam yace fa in ista'ana alayhi biman yastabiluhu ilayhi imma bi raghbatin aw rahabatin ta'adda adh-dhulm wa intashar idan mutum mutumin da Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da ciwon san wani wanda bai halatta ya so shi haka ba wani wanda babu hanyar haduwa da shi to ya nemi ya samu biyan bukatarsa ta haduwa da shi bai samu ba to idan ya je ya nemi taimako da wanda yake ga zai shawo masa kansa zai jawo masa ra'ayinsa imma bi raghbatin aw rahba ko ta hanyar kwadaitarwa ko ta hanyar tsoratarwa ta hanyar wani abu da zai ce zai masa alkawari ya bashi na kuɗi ko na wani matsayi ko kuma ta hanyar ya tsoratar da shi in bai yi ba zai gamu da kaza da kaza to kaga anan mala ya ce zaluncin ya wuce shi wannan da yake ƙwallafa ransa a kansa yake tsananin mutuwar sansa zaluncin ya wuce shi ya ƙetara har ya shafa wasu kuma zaluncin da haka zai ta yaduwa tun da yanzu wani ma an shigo da shi cikin lamarin saboda haka cutuwar da zai yi shi ma zalunci ne da wancan yake yi masa wasara zalikal wasitatu dayyusan zaliman kaga ya sa wannan wasiɗa ɗin wannan da ya jawo tsakiyarsu don ya jawo hankalin wancan ya sa shi ya zama wani shi ma mara kishi sannan ya mai da shi azzalimi kaga shi kansa wannan zalunci ne kamar da wani ya zama azzalimi zalunci ne ka yi sanadiyar lalacewar mutum zalunci ne ko da abin da ya yi ba daidai yayi ba yana da laifin yayi abin da ba daidai ba kai ma kuma kana da laifi biyu kana da laifin wannan abin da ka sa shi kana da laifin zaluntarsa kuma da kai malai ce wa idza kana annabi sallallahu alaihi wasallam qad la'ana ar-ra'ish wa huwa al-wasit bayna ar-ra'ishi wal-murtashi fi isal ar-rashwa idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsine wa mai karbar rashawa ya je ya bayar akwai arrashi akwai almurtashi akwai kuma arraishu su uku ne akwai mai bada rashawar akwai mai karba mai bada rashawar shine arrashi almurtashi shine mai karban rashawar mai cin rashawar arraishu kuma shine wanda yake tsakiya mai diyetu wanda shi za za a dan za rika zariya to ya ce nawa zaka bayar zan bayar da kaza to shikenan gashi shi kuma a karba ya kai a sallame shi to annabi ya hada su duka al'anta ce duka la'anannu ne hadisin thauban da imam ahmad ya ruwaito da cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal ra'ish ar-rashi wal murtashi wal ra'ish haka yazo a cikin wannan riwaya da imam ahmad ya ruwaito amma a cikin sanadinta akwai laif ibn abi sulaim wanda malamai sun yi magana akan rauninsa baya ga shi kuma akwai har ila yau wani rawi da ake kira abul khattab shi ma kuma majhul ne sannan akwai inqita'i tsakanin sauban da wanda ya ji hadisin daga wajensa shine abu zur'a sauraka hadisin yake da rauni ta wannan fuska hadisin da ya zo daga abdullahi dan amr wanda imam tirmidhi ibnu jarud ibnu hibban suka fitar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi Allah ya la'anci ar-rashi wal murtashi da bai ba da rashawa da bai karbar rashawa Allah ya la'ance su abu shakka kuma duk wanda zai bai taimaka akan aiki na barna yana da kamashi Allah ya hana mutum ya zama mai taimako ne akan yadda za a sadar da wani aiki mara kyau to la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan kada ku taimaka wa junanku akan abin da ke saban Allah ne ku ƙetare iyaka to malam yace idan ya zanto ar-ra'ish wato wanda yake karbar rashawa ya isar ma wanda yake cinta annabi ya la'ance shi bisa ga wancan hadisi to faman dhannu bid-dayyuth al-wasita yawa yace wa huwa wa huwa al-wasita bayna ar-rashi wal-murtashi fi isal ar-rashwa faman dhannu bayna ad-dayyuth wal-wasita al-wasita idan ya zanto wannan harka ce ta kuɗi ta dukiya wannan ya ba da rashawa saboda a bashi abin da ba haƙƙinsa ba ko a bashi haƙƙin wani ko a bashi damar yin abin da ba daidai ba wancan kuma ya karɓi rashawa don ya bashi damar wannan kuma ya zama a tsakiya ya taimaka harka ce ta dukiya harka ce ta kuɗi amma duk da haka an la'anci shi wanda ya zama a tsakiya ɗin to ina ga wanda zai zama kawali ta wajen yada zinace-zinace ya zanto shi zai hada tsakanin wannan da wannan musamman ma idan ya fahimci idan akwai wato tazara tsakaninsu shi mai bukatar ba zai kai ga abin bukatarsa ba amma shi wannan na tsakiyar zai iya samar da hanyar da za a samu biyan bukata a haka babu shakka idan har wancan a harkar dukiya Allah an ce shi to wannan shi ya fi cancanta da la'anta saboda abin da yake yi ba abin da zai takaita akan wani abu da mutum zai cinye ya cinye kenan ba dukiya wani abu ne da in ka ci a cikin ka kai kadai zaka ci ka kasa ta amma abin da ya shafi zinace zinace wani abu ne da zai shafi nasaba zai shafi dangi zai shafi kowa da kowa munin sa yafi yafi muni munin sa wancan kuma la ya ta'adda batna akilihi wanda zai ci ne kawai abin ya shafa amma wannan zai shafi nasaba watakila matar aure ce ya haɗa ta da wani sun yi lalata ta yi ciki ta jingira cikin ga mijinta wannan yaron ya tashi a ƙarƙashin miji a gidan gidan aurenta akan cewa wannan shine ubansa ƴaƴan wannan mutum kuma duk ƴan uwansa ne in an tashi rabon gado aka ce an yi mutuwa to har da shi za a haɗa duk a dalilin wannan kuma wanda ya zanto sanadiya shine wannan wanda yake kai kawo tsakani babu shakka wannan ya fi muni shi ne ya ce famazannu bin da yusil wasita bayan al'ashiƙi wal ma'ashuƙi fil wasilatil muharrama to ina kuma kake zato game da mutum mara kishi kawali wanda zai haɗa mai so da abin da yake so wato mai ciwon soyayya da wanda yake so haɗuwa ta haramun fayyata sa'adul wa'ashiƙu wadda yusu ala ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض to anan kaga al'ashiku shi wannan da yake cike da cutar su da shi wannan addayyus mara kishi kawali sun hada kai suna taimakawa juna akan azalinci shi wannan da ake so a kuma zalunci ma wani daban wanda buƙatar ba za ta biyu ba ba za ta yiwu ba sai an zalunce shi buƙatar ba za ta yi ba sai an zalunce shi ta fuskar dukiyarsa a karan kansa ko kuma a dukiyarsa ko a mutuncinsa wato idan miji ne za a zalunci wannan mijin matar in tana da miji in ba ta da miji uwa gare ta dan uwa gare ta mai kula da ita zaluncin zai iya shafar shi kai tsaye ko dai a zalunce shi shi a karan kansa a yi masa abin da zai cutu ko a dukiyarsa ko a mutuncinsa kuma duk a dalilin wannan da ya shige tsakiya da ya shige gaba ya zama shine ja gaba ce za a samu wannan fa innahu kathiran ma yatawaqqafu al-matlubu fihi ala qatl nafsin takunu hayatuhuma mani'atan min gharadihi sautari abinda ake buƙatar a samu ba zai yiwu ba akan ce sai an kashe wani wanda ake ganin in matukar yana da rai to abin ba zai yiwu ba saboda haka in mijinta ne sai an kashe shi in wani ubanta ne waliyinta mai kula da ita sai an kashe shi in dan wanta ne da yake kula da sai akan samu irin wannan shi yasa zamu ga a kissar annabi yusuf alaihi salam yana daga cikin abinda ya gaya mata ya gaya ma ibn innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuhibbu adh-dhalim wannan da kike cewa ke da kike cewa in in yi lalata da ki ki sani wannan ubangidana ne kuma ya kyautata mu yayin da aka tsinto shi aka sayar da shi ya kawo shi gidansa aka karrama shi ya dauke shi kamar ɗansa ya yi masa dukkan abin da uba yake wa ɗansa kuma a ce sakayya da zai masa kenan ibn taymiya yake cewa ka duba ka ga sai ya gaya mata abinda ba zai yiwu ba ta yi tsammanin cewa akwai ta yadda za a yi ta sami kansa da cewa ta yayi da ce mata yayi in muka yi abinda mun yi haramun tana iya cewa ma tuba in mun yi mu tuba kamar yadda uwansa suka ce a kashe shi wata ko domin ba da kauman salihi kun kashe shi daga baku zo ku tuba ku kowa mutanen kirki in kuma cewa a ina jin tsoronsa tana isa a kashe shi in kuma cewa ya yi a ake matar aure ce tana iya neman saki amma in ya ce a wannan mai gidana ne ya kyautata mun wannan abin da ya faɗa ba zai taɓa kawwa ba akwai ranar da za a wayi gari kuma ya zanto bai kyautata masa ɗin ba a'a yana da rai baya da rai ya kyautata masa tana masarta ba ta matarsa ya kyautata masa saboda haka sai ya faɗa mata abin da ba za ta taɓa samun wani hanzari ba ko wata ƙofa ci innahu rabbi ahsanu mathwaya to sautari wani lokaci yakan zama akwai wani wanda shine ake ganin in dai yana nan da rai bukata ba za ta biya ba to sai a ce a kawar da shi saboda bukata ta biya mala yace fa kam min qatilin qulla damuhu bi hadha sabab min zawjin wa sayyidin wa qarin shi diyawa an zubar da jinin miji an zubar da jinin mai gida an zubar da jinin dan uwa saboda wannan bukatar an yi wannan wa kam khubbat imra'atun ala ba'liha sau nawa aka lalata wa miji matarsa ma'ana aka lalata mata ƙaunar da take tsakaninsu ta wayi gari ta tsane shi har a fito da ita daga gidan mijinta sannan a biya buƙatar da ake so da ita sau nawa wa jariyatin wa abdin ala sayyidihima ko wata baiwa ko wani bawa a lalata shi a sa masa mummunan ra'ayi game da shugabansa game da mai gidansa don a raba su ce an yi wannan wanda wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci dukkan wani wanda ya irin wannan ya nuna ba ruwan shi da su hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ce man khabbaba abdan ala ahlihi falaysa minna ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا wanda duk zai lalata wa mai ubangida bawansa ko masu bawa ya lalata ba su bawansu ya sa bawan nan ya ji baya kaunarsu baya son su don ya raba shi da su annabi ya ce ba ruwanmu da shi haka nan mutumin da zai lalata wa mutum matarsa ya ja hankalinta har ta ji ba ta son zaman aure ba ta son mijinta to shi ma annabi ya ce ba ruwanmu da shi shi ne anan mala yake ishara zuwa ga wannan hadisi wanda imamu ahmad da ibn hibban da hakim da sun ruwaito shi hadisa abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da ce ba ruwanmu da duk mutumin da zai lalata wa miji matarsa ya sa mata wani ra'ayi na tsana da ƙin mijinta don ya fitar da ita daga gidan aurenta nabi ya ce ba mu ba wannan mutum mala ya ce wa qad la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man fa'ala dhalika wa tabarra'a minhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci duk mutumin da yayi wannan kuma ya ce ba ruwanmu da shi wa huwa min akbaril kaba'ir yana daga cikin manya manyan zunubai yana daga cikin mafi girman manyan zunubai mutum ya lalata wa mutum matarsa ta hanyar daɗin baki ta hanyar bata wasu abubuwa ta hanyar muta wasu alkawurra irin wannan da yawa yana faruwa mutum da zai yi soyayya da mace da yarinya bai samu aurenta ba ta ji ta yi aure amma duk da haka ya ci gaba da binta gidan mijinta musamman irin yanzu da harkokin sadarwar nan suka yaɗu suka yi yawa suka sauƙaƙa tana ɗakin mijinta yana binta da saƙonni yana binta da kalamai yana binta da hotuna yana binta da abubuwa iri-iri ce turo akawun ɗinta ya ta mata kuɗi ya yi ta mata wasu maganganu da daɗin baki har ta tayar da mijin ƙayar baya har ya sake ta shi kuma da gaske auren nata zai yi ba auren da zai ya dai fito da ita da gidan mijinta to wanda duk yayi wannan annabi ya ce ba mu ba shi wanda ko duk annabi ya ce ba shi ba shi kaga babu magana da su haɗu a aljanna sai dai a yi can da shi Allah ka kiyashe mu وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يسام على سوم أخيه فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما إذا يزنت النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا متن ينيم أولي أكن نيما أولا دنقوانسا هو يتي أكن تين دنقوانسا annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ya nemi matar da wani ya riga ya neme ta ya yi magana da ita da iyayenta an yadda an amince za su yi aure shi kuma ya lallaba ya zige ta ya janye hankalinta don ta dawo kansa annabi ya haramta wannan alkhidma shine mutum ya nemi mace da aure yayi magana iyayenta su amince to in aka yi haka to khidba ta tabbata an yi khidba ita shine neman aure ba wai ya gance ce mata ina son ki ba shikenan kuma ta zama tashi a'a sai bayan ta yarda ta amince kuma iyayenta sun yarda za su bashi wanda ita ce kira khidba to aka yi wannan da Hausa akan ce baiko in aka yi wannan shikenan to babu wani kuma wanda zai ƙara zuwa zance ko ya ƙara aiko wasiƙa ko ya aiko wani mutum ya ce shi ya ga wance yana santa in ma bai sani ba aka gaya masa shi ke ne ya ja bakinsa ya shiru magana ta ƙare ba shi da rabo a nan amma idan mutum ya zarce ya ce kai shi dai sai ya gwada sa'arsa ba ita ce ta canza ra'ayi ba akwai wacce za ta canza ra'ayi ta iya komawa ga mijin ga wani bayan da ta amince abin da kuma daga baya wasu dalilai nata aka sani ko ba sani ba ta sa canza ra'ayi ta ga wani can ta ce shi take so kaga anan ba shi da yaje ya jawo ra'ayinta ba wannan ba a kiran shi al-khutba ala khutbati akhi amma ya san tana da wanda za ta aura kuma ya bi ta da dadin baki da har ya jawo hankalinta ta fasa abin da ta yi niyya to wannan annabi ya haramta kamar yadda ya haramta mutum ya yi ciniki akan cinikin ɗan uwansa mutum ne ya tsaya kan kaya zai saya yana ta yi ko a sallama ko a ce ƙara wani kawai ya sa baki ya ce shi ya saya kaza wadda baya halatta sai dai in ya ga sun gama ba su kai ga cimma wani wata matsaya ba ya bar gurin shi ganin sai ya zo shi kuma ya ta yi sa da yake ganin watakila za a sallama masa to kaga wancan da yake neman aure aka yadda za a bashi ba a ma bashi ba ba a ma riga an bashi ba an ɗaura aure ba a yi wannan ba amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haramta a raba tsakanin wannan mutum da wannan abar ne masa to ina ga kuma an ɗaura aure ta shiga ɗakinsa tana matarsa wani ya zo ya shiga tsakiya sai ya fito da ita da gidan mijinta abu shakka wannan ya fi wancan muni idan har wancan annabi zai ce baya halatta to ina kuma ga wanda zai fito da mace bayan an ɗaura aure shine mala yace fa kaifa biman yas'a fi at-tafriq bainahu wa bain imra'atihi wa amatihi hatta yattasila bihima ina ga wanda yake kokarin sai ya raba mutum da matarsa ko kuma bai wasa dan shi ya samu kansa wa ushaqu suwari wa musa'iduhum min ad-diyasati la yarawna dhalika dhanban amma waɗanda in sun ga abu suna so za su kamu da mutuwar sansa da masu taimaka musu da masu taimaka musu daga cikin waɗannan kawalai ko marasa kishi a nan ibnul qayyim ya yi jam'in addayuth da addiyasa wanda wannan a ƙa'idar larabci ba a san shi a haka ba addayuth ba a yin jam'insa don fa'ayul ba a jam'insa a kan fi'ala suka ce da ya yi sa sukan yi jam'insa a kan wannan wazanin amma ba diyasa ba sai da shi ibnul qayyim haka ya yi kayansa haka ake karantawa yadda ya dama haka za a sha la ya rauna zalika zamban su waɗannan masu wannan laifin da shi wanda yake ya kamu da cutar kan da kuma shi wannan da yake shigewa tsakiya ba sa ganin abin da suke yi laifi ne to babu shakka wannan yana nuna maka zalunci ne zalunci ne mutum dan yana son abu yayi kokarin samun shi ta kowane hali musamman idan hanyar da zai bi zai zanto akwai zaluntar shi wanda yake cewa yana so ko kuma ya zalunci wani wanda yake kusa da shi hakanan wanda zai shiga tsakiya ya ce shi zai masa hanya abin nan ya yiwu shi ma ya tabbata azzalimi za mu tsaya a nan bayan kiran sallah insha Allah za mu dora wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah